الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرجها قبل أن يأتوني مسلمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين اللهم ارزقني بالعلم آمين وزيني بالحلم آمين وأكرمني بالتقوى آمين وجملني بالعافية آمين اللهم ثبت جناني آمين وأجر الحق على لساني آمين وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم آمين وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آه، bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Ah, muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya sake dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah madaukakin sarki ya sake dawowa da mu mu dora in ba mance ba jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul namli wanda jiya mun kwana aya ta 37 wanda yau za mu tashi aya ta 38 kenan wanda muna cikin kisan nan ta annabi sulaimanu alaihi salamu tare da a watan sarauniya bilkisu wanda a, mun faro karatu a cikin wannan kissa ta ta annabi sulaimanu alaihi salamu to kuma sai lokaci ya yi muka kwana wanda insha Allah yau za mu dora inda muka kwana a jiya wanda ayar da muka tsaya gare ta ta ƙarshe a, shine annabi sulaimanu alaihi salatu wassalamu ya rubuta wasiƙa zuwa ga ita sarauniya bilkisu ya gaya mata cewa a, ga wasiƙa nan daga gare shi yana kiransu kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai cewa lalle su zo su miƙa waya su zo su musulunta to bayan an karanta a wannan wasiƙa din sun ga abin ta kunsa ta aiko abin ta aiko na kyauta gare shi don ta jarraba shi ta gani in zai karba in ta ga ya karba za ta gane cewa lalle shi sarki ne ba yana kira ne zuwa ga Allah ba to ƙarshe dai bai karbi kyautar ba ya gaya masu cewa to su wanda sun kata da wannan kyauta din su dawo su gaya masu su bilki su din cewa su zo su musulunta in kuma ba su yi imani ba to ya gaya masu cewa to za mu zo masu da runduna fala na atiyan nahum bi junudin laqi ba lahum biha za mu zo masu da runduna wadda ba su iya fuskanta ta da yaki don saboda haka wala na khurujan nahum kuma za mu fitar da su min ha daga wannan garin nasu na garin saba din azillatan suna kaskantattu wa hum sagiruna suna wulakantattu saboda haka a annabi sulaimanu alayhi salamu ya ba- ya gaya masu waɗannan da ta aiko din cewa su koma su gaya mata haka nan in ba su musulunta ba to abin da zai faru kenan to shine aka ce lokacin da a ta zo a sun ka gaya ma- sun ka gaya mata da kisu din haka din to shine sai ta zo sai take wannan magana din wanda a- ba- a lokacin da suka gaya mata cewa ga abin da ya faru to daga wannan lokacin ne sai ta yi shiri shirin da ta yi shine to shirin da ta yi na, na magana zuwa inda ta ansa kiran kenan na- na annabi Sulaimanu kenan alayhi salam to aka ce lokacin da za ta yi ba- za ta hito din kamar yadda aka rota daga ah, ibnu ishaq ya ce watan shi garin nata ko san can alhurhur ya ce tana da wala ha'isun azimin ko tana da gado babba to shi kuma lokacin da za ta taso din tunda sun haka ya mata cewa annabi Sulaimanu ya ce su zo su miƙa waya in ba haka ba zai zo kuma ya yaƙe su to sai ta ba ta zo wannan gadon nata din aka ce sai ta dauke shi an kasa shi cikin daki an ce daki cikin daki daki cikin daki daban daban har daki bakwai ko ina kuma aka kukulle saboda gadon na kasaita ne fa ba za a so wani abu ya same shi ba to shi yasa ta sanya shi aka kukulle kuma kowace kofa an ka kulle sannan sai ta dama ko ta akwai wani tabbaro ta ce to ya kula mata da mulkinta sannan ya sa ido kuma ga gado kat- kai bari wani bai taba gadon nan eh wato nan za ka gano girman gadon fa tunda ka ga shi za ta yi fita ta tafiya amma shi kai ne gadon jami'a har sai an same tsaro shi ba an ce akwai da shi ya don kada wani abu ya taba shi shi ne take ce mashi saboda haka ya kula da mulkin na nata ya kiyaye kuma ya kiyaye wannan gado din kar ta kai ya kuskura wani ya ga wannan gado din ka kuma ya kuskura wani ya taba shi haka imamu dabari da imamu al-qurtubi suka kawo har da ibnu kasir da ya kawo haka din to shikenan sai suka tabba da umarnin cewa to a zo a tsare wannan gado din danan shi ma shehu murar jallahu anhu a cikin riyadu tafsir shi ma duk ya kawo wannan magana din haka abin da ya faru kenan to lokacin ne bayan an yi a watan ta tabbatar da haka nan ta sa gado an kukulle din to daga nan shine sai ta sa aka kukulle din sai ta yi shiri zuwa wajen annabi Sulaiman din domin ta gani menene abin da aka kiranta zuwa gare shi din aka ce sadda za ta hitowa din ta zo da mutanen nata da muka faɗa je din cewa tana da hakimai guda dubu goma sha biyu duk tare ta zo da suwa kuma kowanne daga cikin su waɗannan hakiman kun san haɗi ko an ce kowanne mutum guda daga ciki akwai soja kusan dubu ɗari tare da shi yago dukkan so duk guda daga cikinsu akwai mutum dubu ɗari sojoji wanda tare da shi to haka ta yi wannan hita ita ma tare da su duk an ka hito wannan tawaga din to aka zo suka zo to shine aka ce kamin su shigo garin ne ma'ana kamin su kawo inda shi annabi sulaimanu alaihi salam to nan ne yayi wanga magana din da zamu karanta yanzu shine sai yake cewa ya ayyuhal mala'u yace ya ku manyan manyan mutane na eh al mala'u shine manyan mutane waɗanda manyan manyan shugabanni su yake cewa al mala'u wai ana cewa saboda wata suna cika idanun mutane da kwarjini ko ka san babban mutum ka kalle shi da haiba tai sai ka kana dan razana da shi ya to shi yasa ake ce musu mala'u wai mala'u ayunan da suna cika idan mutane to shine yake cewa ya ayyuhal mala'u ya ku mutane ayyukum waye wane ne cikinku ya atini bi arshiha wanda zai zo man da wannan gadon nata din wanda an haga man cewa tana da shi din qabla an yatuni muslimina kamin su zo suna musulmi suna ba su mika waya wa zai zo ya ya kawo man shiya to shi yasa aka ce kaga shi yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai mance da alhuda ya ce akwai gadon kuma gadon mai girma ne to shi tunda da hayaji ana jinjinawa an ce gado ne babba gashi duk kasaita mulkin gana shi shi bai da iri ne to shi yasa sai ya ce to a zo mai da shi dan ya gaishe to shi yasa yake ce haka wa zai zo mai da shi ya
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
to bayan ya gaya an yi haka ya ce wa zai kawo mai wannan gado din to sannan sai aka ce ƙara ifilitun min aljinni to sai ifilitu aka ce shi ifilitu din watan wani aljani ne daga cikin aljanu an ce babban aljani ne daga cikin su bai karfi kuma wato shine bayan shi yayi wannan magana din ya ce a gaya mashi wa in wa zai kawo shi wannan gado din kamin su zo su musulunta din to shine aka ce sai ya ce ma aljanu wane ne wanda zai zo da shi din daga wannan garin nasaba din kamin su su bilkisun su iso wurin kuma ga an ce lokacin kaɗan ya rage su iso din ba nisa kwarai sosai amma sai ya ce yanzu wa zai iya kawo mai shiya cikin aljanu to shi ne kala efinitun sai shi wannan aljanu da ake ce mai efinitu sai ya ce min aljinni wanda shi daga cikin aljanu yake aka ce huwal qawiyyu shadidu an ce wani aljani ne mai karfin gaske mai tsananin karfi sai ya ce ana atika atika bihi ni zan zo ma da shi wannan gadon nata din qabla an taquma min maqamika kamin ka tashi daga wurin zamanka allazi tajlisu fihi wanda kake zaunawa a cikin shi lil qada'i domin yin hukunci shine min al-ghadati daga safiya ila nisbin nahari zuwa watan rabin yini wato shine ana cewa da yake ko can akwai ta tana dan kwanuka tsakanin su to sanda yace haka nan din sai shi ifi tunda kaga ta yace ta kwanuka tsakanin shi annabi Sulaiman da ita jiki su din to kaga ai abun mamaki ne yanzu cikin dan takaitaccen lokaci a ce bai wuce yini guda ba ta kwanaki a ce cikin yini guda an kawo wannan garo kuma to sai ce zai kawo shi da bakin sahiya zuwa zuwa tsakiyar rana rabin rana zai kawo shi to kuma sai ya ciki cewa wa'inni alaihi ni game da wannan gado din laƙawun ya ce ni mai ƙarfi ne ni zan iya ɗauko shi aminin kuma amintacce ne ni alama fihi bisa ga abin da a cikin shi min aljawahir na gwalagwalan da a cikin shi din ba zan taɓa komi cikin shi ba wai ma'ana nan zai kawo shi wanda yake haka yake ba wani zai iba ciki ne annabi sulaiman ko da ya ji shi wannan aljanna ya ga mai haka sai ya ce to amma sai ya na hasu wanda hika sauri wanda hika sauri shi ne ka bukata to aka ce daga nan to sai a ƙala lazi inda hu ilmu mai kitabi to sai wannan allazi wannan ɗin na inda hu ilmu mai kitabi wanda yake yana da sani yana da ilimi na littafi ma'ana wato shine wani malami ne daga cikin jama'ar ta shi annabi annabi Sulaiman din kuma an ce shi amma ba aljani bane shi kuma mutum ne Eh, shi mutum ne ba aljani bane shine allazi andahu ilmul kitabi wani daga cikin su wanda yake yana da ilimi to shine ake cewa Asib bin Burkha ya sunan shi kuma aka ce kana ya alamu ismul azam ya san sunan Allah mai girma din wanda da an roki Allah da shi ya take Allah zai bayar din sai ya ce ma annabi annabi Sulaimanu ana atika bihi to ni zan zo ma da shi wannan gadon din kabla an yarda da ilaika darfuka kamin idon ka ya dawo zuwa gare ka wai ma'ana shine in zaka kalla da ka diba kamin ka mai kada idon ka zan kawo maka shi gadon Ah, wasu malamai suka ce wai ina abin ganin ka baka bude je ka kamin ka kyauta ya ce to kamin ka kyauta cikin kyauta ido zan kawo maka shi wannan gadon kuma ba ba annabi bane shi ya aka ce shi wani ne dai daga cikin waliye ne mutum ne shi ba aljani bane mutum ne ba aljani bane daga cikin wata ah, malamai daga cikin su jama'a ta shi annabi Yusuf din annabi Sulaiman din aka ce shi wali ne shi amma to shine malamai suka ce kaga na wajen kenan yana gwadin watan karama kenan ta waliyataka domin kaga nan gashi zai gwadi ta hanyar karama zai dauko gado na tahiyar kwanuka cikin kyautawa ido yanzu yanzu zai kawo shi to kaga wannan yana daga cikin ayoyin da malamai suke cewa wata yana daga cikin abin da ka tabbatar da karamomi na waliyai saboda haka akwai karamomi kenan na waliyan Allah wanda a da za ka ta ganin wasu a ta musu a ce a wannan wali ne ko ga karama su ta karyatawa da sauransu to wannan abu ne tabbatacce kuma mun taɓa yin ma majalisi dake ji akan kalamomi na waliyai eh wanda na tsatsa musu a cikin alkur'ani da daman gaske irin su sai da maryam a mahaifiyar annabi isa irin kalamata da irin su zalqarnaini da su ashabul kafi da sauran duk mun aka kawo su dai wanda duk alkur'ani duk sun zo waliyai ne kuma ba annabawa bane kuma kowanne daga cikin su akwai karama da gashi ta bayyana daga gare su to wannan shi ma kaga asibin burkha yana daga cikin waliyai din na zamanin annabi shi a yanzu ka ganin gashi annabi lokacin annabi Suleiman ne wannan abin ya faru kaga sai gashi cikin dan takaitaccen lokaci yanzu ta kwanuka waye gashi cikin kyamtawa ido zai dauko gado ya kawo amma yanzu kuma in za a faɗi wani wali daga cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda an san su ne afiyayyan al'umma gaba ɗaya kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nasi amma kuma sai mutum ya zo ya tagaddama ta musu da shi cewa ai in jiwa ce ai wali bai iya kaza menene menene ga sunan kuma su mafi yawanci da masu waliyan da Allah yake yake yin su ba ba horan duniya ko can za a san su ba horan duk abin da za a gani na wani wali wata kalama ko menene a wannan ba komai bane ka gani ba sai an zo lahira ne za a gani duk abin da za a gani don can ne dama Allah ya aji mamakin da za a yi din irin darajojin da Allah ya ba su ba nan duniya ba ba nan duniya bane a inda nan duniya ne ai kaga akwai abubuwa na duniya waɗanda za a gani wanda ba ba musulmi Allah yana ba shi din to amma suna ne in kaga wani abu na kalama din wanda yake ta hankali to wannan Allah ya gwade shi ne dai kun dan ka ƙara sanin cewa to kaga alama ta cewa su wali din amma sai a lahira ne za a tabbatar da matsayin nasu din don a can ne za ka ganin girmansu da matsayinsu a lahira to shi yasa nan kaga sai shi wannan asibin burka ya din ya zo ya yi wannan ya ce to zai kawo shi wannan gado din to aka ce shi kenan sai ga annabi sulaimanu alaihi salatu wasalamu yana duba aka ce ya kalla wajen kamar wajen ƙasar sham yaman din hakan ga yana diba hakan kami ya ya dawo da irin kawai sai ya gaggaura gaban shi an kawo shi din to shine Allah ya ce falan ma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da ya ga wannan gadon tabbaci inda yake din to shikenan sai yake cewa ai qala sai ce hadha wannan min fadli rabbi wannan daga cikin fadala ne ta ubangiji na kuma Allah ya ma wannan fadala da wannan baiwa ne li yabluwaniya domin ya jarraba ni ya gani shin wai a ashkuru zan gode ma Allah ni'ima wannan ni'ima da ya bani am akfuru ko ko zan butulce mashi sai ce wa man shakara lalle ko duk wanda ya gode ma Allah bisa ga ni'imar da ya mashi fa inna ma yashkuru li nafsihi to wannan ya goje don kashi ne domin li anna thawaba shukrahu lahu domin ladar da zaka samu ta godiya kai za a ba ita in kake gode ma Allah kuma karshe abinda a sakamako abin gari ka zai biwa shi yasa kaga can wata ayana cewa wa in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid yace in kun ha gode mani Allah ce zan kara muku akan ni'imar amma in kun ka butulce yace kuma ku sani azaba ta mai tsanani ce shi yasa ake cewa watan shi godiya a wani hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaka cewa wata in mutu ya samu wata ni'ima sai ya gode ma Allah ga wannan ni'imar da ya samu din yace to yaya ma wannan ni'imar da bai bayani wannan da ka samu din inda ka gode mata to ka mata da bai ba ta zuwa ko ina sannan kuma ka tai wurin horauta wata ce wanda baka samu ba in Allah ya ma ni'ima ka gode mashi din to shi yasa shi Allah abinda yake so godiya yake so kawai tunda in Allah maka abu baka da abinda zaka saka mai da shi ya karama mashi to amma iya ka godiya na dace kurin zaka yi da ka gode kuma shikenan cikin fadala ta Allah yace kuma zai kara maka to shi yasa nan sai annabi Sulaiman yake cewa duk wanda ya gode to ya gode ne don kanshi amma wa man kafara duk wanda ya butulce ma ni'imar da Allah ya mashi fa inna rabbi haqiqa ubangiji na ganiyun mawadaci ne an shukurihi daga godiyar shi wannan mutum din karimin kuma sannan ubangiji na mai karamci ne mai girma ne wanda ko ka gode mai kuka ka gode mishi duk ɗaya a wajen Allah subhanahu wataala to wannan shi yasa nan kaga kamar yadda shine Shehu radiyallahu anhu ya kawo cewa shi wanda ya kawo wannan garo shine Asibun Burkhaya to da yake akwai malaman sabanin malamai ciki wane ne wanda ya kawo wannan garo sunan shi din amma dai ko menene dai an ce dai shi mutum ne ba aljanin bane a saboda haka malamai sun yi sabani din ciki wanda an ce shi Asibun Burkhaya din wanga magana da shi Shehu ya kawo in tana daga ciki wasu malaman kuma sun ka ce a mala'ika jibril ne ya kawo garin wasu kuma sun ka ce a wani mala'ikan dai ne na daban an kasa shi ya kawo na garin wasu kuma sun ka ce a waliyin nan dai ne khadir wanda Allah ya tura annabi Musa ya ce ya karatu gare shi wasu sun ka ce shine ya dauko wannan garin ya kawo shi din wasu kuma sun ka ce a shi annabi Sulaiman ne kai da kanshi ba din dai to wannan in ka diba shi ba Imam Ahmad Sawidi ya kawo wannan ne din to amma Imam Al-Qurtubi shi abin da yake cewa aktharul mufassirina mafi yawancin masu tafsiri gaba ɗaya na duniya sun tafi ne ala annal ladhi indahu ilmu min alkitabi cewa shi wanga mutumin wanda Allah yake magana cewa wanda adda ilimi na littafi din shine asibu ibn burkhaya din kamar yadda shehu ya kawo nan haka imamul qurtubi ya ce mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan haka nan shine mafi magana mafi karfi kenan saboda haka aka ce kuma shi wani mutum ne daga cikin banu isra'ila aka ce shi siddiqi ne ma'ana wani wali ne shi ya yana ya san sunan Allah mai girma din wanda da an roki Allah da shi ya Allah zai bayar haka imamul qurtubi ya kawo sannan ibnu adiya shi ma ya ce abinda jamhurin malamai sun ka tafi akan shi wato wani mutum ne na kirki daga cikin banu isra'ila sunan shi asimu na burhaya shi ma da yanzu shi ma imam qutbi da shi ya kawo wannan din cewa wato mutum da ne ba aljani bane shi wanda ya kawo wannan din wanda ya dauko nagaran saboda haka kalama ce gwadi ta waliyantaka a matsayin shi na watan malami mai ilimi kuma sannan wali mai kalama daga sai ya zama kalama da ya gwadi dama ko su ana cewa su waliyai wato kalama su su ba su suka gwadan kalama ba an ce ita ce ta bayyana da kanta kawai kuma ita kalama din wato wani abu ne wanda annabawa za su yi in abun ga annabi ne ya bayyana to shi ne sai a ce wannan abun mu'jiza a sunan shi in ga annabi ne ya bayyana ba amma in kuma ga wani ne wanda ba annabi ba mutum wani ne na daban to shi ne sai a ce a sai a ce mashi kalama in na wali ne sunan shi mu'jiza in ga annabi ne sunan shi mu'jiza in kuma ga wali ne kuma sai a ce mashi kalama kuma suna cewa da makocin shine duk abin da zai keta al'ada wanda ga hankali mutum ya san abun bai yiwa amma kuma sai a ga abin yayu kaga dan inda hankali mutum zai auna wannan ya za a taya kwanuka a ci yanzu wai gado cikin dan lokaci cikin taya kwanuka yanzu kyauta ido ko a ci an kawo shi kaga ga hankalin mutum ya bayyana ko to kaga sai ya zama abu ne wanda yake ya keta hankali ya haƙani hankalin mutum to shine da ma yake ce ma haka ne to sannan akwai yanda Imam Mujahid da Sa'id ibn Jubair da kuma Muhammad ibn Ishaqa da Zuhair ibn Muhammadin da sauran wasu daga cikin dai malamai duka sun ga ce lokacin da shi a wannan asu burka ya din ya roki Allah yan roƙi yana son Allah ya kawo mashi wannan gado na Bilkisu din daga ƙasar Yaman din zuwa ga shi Annabi Sulaiman din shi ko Annabi Sulaiman ne kaga yana Baitul Miqdis ne a Baitul Miqdis nan ne yake shi kuma gadon kaga yana can Yaman din to lokacin da shi ya roƙi Allah cewa Allah ya kawo wannan gado din sai aka ce taki shi gadon tunda kaga shi ga mai tsaro sai an san yana kula da shi ko amma ga shi bai ga asar da bai ga asar da aka fito da shi ba shikenan shi bai ma da labarin abin da ake shi tunda ma gadon kula yake bai ma shi yana can ma tunani da gado na aji bai sani ba ashe ba gado ciki saboda haka aka ce kawai cikin ƙasa ne garon kawai ya nutse sai ya bulla nan gaba annabi sulaiman kuro eh abin da ya faru kenan da haka yana nutsewa cikin ƙasa kawai sai ya bulla a cikin gaban annabi sulaiman alaihi salatu wassalam to shine aka ce abin da yake nan wannan da imamu dabari da imamu qurtubi sun kawo wannan magana din haka din sannan to sai malamai sun kace to amma yanzu da annabi sulaiman ya nemi a kawo wannan gado din a kawo mai shiya to wai mi dalili wace hikima a ciki na ci a kawo mai gado din shi ma malamai sun yi magana din a daga ciki kuma malamai sun yi maganganu masu yawa ciki to daga ciki akwai imam bukata da ya ce abinda dalilin shi annabi suleiman da ya ce a kawo mai wannan gado din ya ce saboda sadda alhuda ya bashi sifar gadon gadon ya burge shi ya bashi sha'a kwarai da gaske don haka sai ya ji cewa yana da bukata a kawo mai wannan gadon kamin su zo bai sani bai sun ka ko musulunta za su yi kaga in sun ka musulunta to ga ka'ida in musulmi ya musulunta in kafiri ya musulunta to dukiya ta haramu ne ka ɗaukar mai abu shi kenan ba ka da ikon ka taɓa ta to shi yasa ya ce amma zama za a kawo mai shi tun kamin su musulunta ɗin saboda ko da za su zuwa na ma shi kenan ya riga da ya zo hannu ne shi wannan shi ne magana ta farko kamar da imamu kata da ya faɗa haka imamu al-qurtubi da imamu dabari suka kawo sannan ibnu zaidin shi kuma ya ce ya ce a kawo mai wannan gadon ne domin ya tabbatar da mutane su tabbatar da gaskiya annabcin nashi din wai ma'ana don ya gwada mutane kudurar Allah sannan kuma ya nuna cewa shine dalili na gaskiya annabci ne saboda gashi zai ta a ɗauko wannan gado daga ah, can wajen ita sarauna bilkisu din sannan kuma ba tare da an yaƙi ba ko wani abu an ka kwato shi ba a haka kawai ɗaya cikin zaman lahiya sai dai a gashi da kuro to don ya gwada mata gaskiyar mulki annabcin shi da kuma kudurar Allah barkin sarki wannan haka da Imam al-Qurtubi da kuma Abu al-Farj ibn al-Jawzi shi ma ya kawo Abu al-Farj ibn al-Jawzi yana da tafsirin shi da aka ce Mazadul Masiri fi ilmi tafsir a cikin shi ma ya kawo wannan magana din sannan magana ta uku kuma suka ce abin da yasa ya ce a kawo mai wannan gadon wato shine shi annabi Sul- Sulaiman ne yana son ya gwada hankalin ita ita Bilkisu din ne yana son ya gwada hankalinta ne ya gane shin wai za ta gane shi yasa can nan za mu karanta nan gaba zai cewa na kirul har arshiha a juya gadon a canza mashi kala a gani za ta gane ko ba za ta gane ba za mu karanta shi nan gaba to shine sai aka ce don ɗaya jarraba hankalinta na gani shin wai tana da hankali ke mai kyau za ta iya gane shi ɗin an ka kawo haka nan ɗin to shi yasa yasa an ka kawo wannan gado ɗaya ya ce a ɗauko mashi ɗin ba don ya rike shi ba in ji in ji wasu shi ma haka imamu dabari ɗin da imamu al-qurtubi da kuma abul faraj ibn al-jawzi shi ma da sun kawo haka nan ɗin sannan sai magana ta hudu daga ibn abbas shi kuma radiyallahu anhu ya ce annabi sulaimanu dama yana son ya jarraba hankalinta ne sadda alhuda huda ya bashi labarin cewa ai tana da gado mai girma din nan ne to shi yasa watan yana son ya gane gaskiya shi alhuda shin da gaske ne akwai gado koko dai kawai da shi ma labari ne kurin ba gaskiya bane wai don ya jarraba gaskiyar labarin na shi an- na alhuda huda din shi addalil ya ce a kawo mai wannan gado din haka ibn abbas ya ce shi kuma shi ma dai imamu dabari da ibn al-jawzi yanzu suka kawo wannan din sannan magana ta biye kuma suka ce wato su aljanun da annan tare da shi annabi sulaiman din to abin da ya sa saboda kun san can jiya mun ara mun an ce watan ita mahaifiyarta an ce aljanna ce ko to sai sun ga cewa to abin da suka ji ma tsoro kar shi a annabi Suleiman din kar ta zo inda yake ya aure ta in kuma ya aure ta in har sun ka haihu da ita to kaga an samu dan daki na wanda yana da jini na aljanu ciki to muharin kenan su kuma sun dawoma kenan cikin shi ko mulkin aljanu zai kenan kaga za a ci gaba kenan zuri'a a- mutane za su ci gaba da malaka aljanu kenan kuma da annabi sulaiman ya mulki su kenan su kuma shi suka ji gudu to shine sai suka ce a sai suka yi wannan din sai suka ce mashi ai hankalinta ba ta da hankali mai kyau hakan kamar haka haka take ka gane sun ka ce saboda ba ta da cikakken hankali mai kyau wai don ka kai ya aure ta din ka gane kar ta zo har ya ce yana so ta ya aure ta din kai ya aure ta su samu zuri'a da ita dan dan su dan danai dan dan nasu shi kuma ya mulki aljannun sai sun ka ce ai ba ta da hankali cikakke to shi kuma sai yasa ka mai gano da ya jarba ya gani shi kaga in yazo zai gane tana da hankali ko ba ta da shi ko to shi yasa sai aka yi haka haka Imam Al-Qurtubi shi kuma ya kawo wannan din to ko dai menene dai malamai kaga sun dai maganganu menene hikima dai ta sa haka ne ta faru to kuma ya sa an kawo dai gado din kuma an zo da shi ya to bayan an kawo mashi gadon gashi ya tabbata a waje ne to kuma ya godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ga wannan ni'ima da ya mashi na gashi ba shi da kai ne ba a'a wai wani daga cikin al'umma ta shi wani daga cikin waliyai na jama'a ta yin gashi shi da kan shi ne Allah ya ma wannan baiwa wanda ya yi addu'a nan take gashi an kawo mai wannan gado cikin dan kankanin lokaci to shine ya godiya ga Allah to bayan ya ansa an kawo wannan gado din duka komai ya tabbata to sannan sai yake ce mata
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون to saboda haka ana kawowa ƙala sai ya ce yanzu abin da za a yi na kiru laha arshiha ku jirkita ku canza shi wannan gadon nata ɗin nan zur sai mu duba mu gani a ta hadishin za ta shirya ta gane shi amta kunu ko ko za ta kasance min allazina la yahtaduna daga cikin waɗanda ba za su gane din ba saboda haka shine sai aka ce to don saboda haka sai ya jarraba ta din ya diba ya gani shi za ta gane ko ba za ta gane ba to wannan da aka ce a canza gadon malamai sun yi magana to wai ya an kai wurin canjin gadon Ah, akwai daga cikin ibn abbas yake cewa wannan canza gadon da an kai an rage wasu abubuwa ne daga cikin wanda aka sa akwai shi sai aka ebe wasu abubuwa ɗin daga ciki kuma an ka dan kakala wasu abubuwa ciki waɗanda ba su haka a inji ibn abbas ya ce haka an kai haka imamu tabari ya kawo sannan imamu dahaku shi ma ya ce ah, shi ma haka an kai shi ma haka haka ya ce an ka rage wani abu an ka ƙara wani abu sannan shi ko imamu qatada ya ce abin da an kai shine duk wasu abubuwa na kawwaki abin da da akwai da sama sai an ka ebe shi an ka dawo da shi ƙasa wanda kuma ada ƙasa an ka ebe shi kuma an ka mai da shi sama an ka ci an ka ci zama su wuraren zama inda aka gaba kuma an ka mai da shi baya baya kuma an ka mai da shi gaba sannan an ka dan ƙara wasu abubuwa an ka rage wasu kuma ya ce shi imamu qatada ya ce haka an ka magaron kaga ba lallai a ce ta saurin gane shi ba ko tunda an ɗauko wasu abubuwan da an ka san na kawwaki yana can da gaba an dawo da shi baya na baya an kuma da shi gaba kuma an ebe ma wasu ma ba su an kuma an ƙaro wasu waɗanda ba su ciki to haka an ka ce aka ibn kasir ya kawo wannan shi ma sannan aka ce kuma kamar yadda shi ko mujahid ya ce da aka canza gadon sai aka sanya duk inda wani abu da yake mai ja kawa mai ja kala hakan ga kamar henti ja haka sai an kaɗa mai da shi fatsi fatsi kamar jikin ƙasa hakan ga duk wanda adda mai kamar jikin ƙasa an kamar da shi ja ɗin shi kuma duk inda adda tsanwa shi ma an kamar da shi ja haka aka da canza wata kala henti shi ma dai to sai aka ce to za a riba gani shin za ta gane ko ba za ta gane ba to shine a yake cewa ya ba da umarnin cewa a canza mata wannan gadon za mu diba magani shin za ta gane am ta kunu ko za ta kasance min allazina daga cikin waɗannan waɗanda la ya ta duna ba za su gane cewa watan gadon naka din nata din ba
فلما جاء قيل لها فلما جاء قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وسدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من القوم الكافرين
a to daga nan bayan an yi wannan an canza garo ɗin. to shi ne nan shi ma shewar dallawa ana sai ya kawo cewa saboda shi annabi suleimanu ya yi niyyar zai aure ita bilkisu ɗin ne amma aljanu sun ba shi labarin cewa ai tana da hankali dai dagogo hankali hakan ga hankalinta ya ya dan tabu haka sannan kuma sai suka ce mai tana da kafafuwan ta haka suke kamar kafafuwan ah, doki ko na jaki haka ba haka kafafuwan ta suke kuma tana da gashi zara zara ga kafafuwa din saboda haka sai suka ganin cewa bai dace ya aure ta ba suka faɗa mashi annabi Sulaiman din da kan ga bata dace ya aure ta ba su ko tsoron su da ma abin da suka kenan kai ya aure ta din dai amma abun ya ya zama su samu zuri'a din hakan ta faru din ya zama dan dan nasu ya mallake su malamai sun yi magana cewa kamar yadda imamul qurtubi ya kawo wai dalilin da yasa aka ce mahaifiyarta aljanna ce wai ta yaya to an kai hayi aure aljanna ta shi kuma baban nata ne wato an ce shi baban nata a waziri ne na wani sarki to amma sarkin sai ya zama mutumin banza ne wanda yana kwace matan mutane duk wanda adda mata mai kyau zai kwace ta ne to shi ko wannan baban na bilkisu din shi ko aka ce mutum ne mai kishi matuƙa shi kuma sai ya ga cewa yanda wannan sarkin yake da wannan zalunci din yana kwace matan mutane shi kuma sai ya ce gaba ɗaya ma ba zai yi aure ba shi kuma wai don gudun kai ya yi auren har ya kwace bai tashi mata shi kuma ya ce shi kuma ba zai yi auren ba aka ce wata rana sai ya zo yana cikin tafiya sai ya haɗu da wani mutum ne can wani wuri ne haka bisa bisa haka daji sai game da wani mutum ne suna hira da shi suna tafiya bai san shi ba amma sai yake tambayar shi cewa wai kai injin dai kana da aure yaka tambayar shi baban da bilkisu ne sai ya ce a'a shi bai yi aure ba ya ce abin da dalili saboda gaskiya suna da wani sarki azzalumi wanda duk wanda adda mata mai kyau to yana kwace ta ne sai ya ce to amma da za ka yi da'aiko da na baka ɗayata sai ka aura sai ya ce a'a ai in ko na aure ta kwace ta za sai ya ce ai ba zai iya kwace saboda mu aljanu ne hakan ba zai iya kwace yan mu ba shikenan aka ce sai yadda kuma sai ya aure ta din kun ji asalin wanda sun ka haɗu din to shikenan sai ya bashi wannan ɗiyar tashi din sai ya aure ta bayan ya aure ta aka ce to shine sai ta haifi ita bilkisu din bayan ta haifi bilkisun to sai allah ya mata rasuwa ita kuma ita uwa kenan ba sai an ka baɗe kawai to sai aka ce sai ya yi mata a gida a can daji kai ya zo da ita na cikin gari shi sarki din ya kwace to amma duk da haka nan tana can daji dan can aka gina mata wani gida babba mai kyau a daji to sai a wata rana irin abin gannan ka san wani lokaci da ko kana koyon abu kuma wani bi sai wani sante ya beka ka bada labari ne to irin nan ne sai ya zo dan bada labarin shi kuma sai ya ba sarki labarin sarki yana ji haka na sai ya ce a kai tuntuni kana da irariya daya irin wannan mai kyau amma baka ga mana ka kawo mana ita ne ba don saboda haka sai ba da umarnin take ce aje a sai a rufe wannan wazirin nashi din an ka je ya kwashe hawa da waje da shi da yawa aka ce ya ta can daji inda ya faɗa musu inda gidan nata yake din sai isa wurin to yana zuwa sai ta aiko mai ita kuma a bilkisu din sai ta aiko mai ta ce a ba damuwa ai kada ya damu ba matsala ita ga ta ta mallaka mai kanta ba matsala mana to amma sai ta ce mai sai ta turo sai a yan ɗiyan aljanu an kace mata hakan ga masu kyawawa cikin sifa mai kyau sai ta ce su gaya mai cewa amma ai bai jin kunya shi ai bai kamata matsayi ne babba yana sarki haka a ce zai zuwa inda iyali ne kuma sai ya kwaso tawaga mutane kuma ya tura su hakan gaba ai bai dace ba ya kamata ma a ce yana jin nauyi ko jin kunya haka nan muna saboda haka kuma ita ba matsala ita ta riga ta bashi ta mallaka mai kanta shikenan saboda haka ai bai kamata a ce sai ya kwaso mutane kuma ya zo da su gaba saboda ya kwaso jama'a da ya zo da su sai ce to shikenan ba matsala shikenan sai ce to sauran su koma din sai ya wuce shikenan an kashi ya ya wuce sai ya wuce cikin gida bayan ya zo to shine an kace sai ta kashe shi a ta dace kai ne ta jeho shi can cikin jama'a ta shi to aka ce wai saboda wannan abu ne ta shi addalin sai ɗaya mutanen su kuma na yankin sai sun ka bata sarauta ɗin shi addalin ta hausar sarauta ɗin eh to shi yasa sai ta zama na salon da a garin na saba din wannan shine dalilin da sun malamai sun ka ce kamar Imam Al-Qurtubi da ya kawo yace shi addalilin har ya aure ta tana matsayin ya aure mahaifiyarta tana aljana din kuma har an kai kuma har gashi addalilin ta zama sarauta ita ma din to wannan to bayan an yi haka gado ya tabbata kenan wajen shi annabi annabi Sulaimanu alaihi salam to lokacin sai ta iso lokacin ta zo to shine Allah ce falan ma ja'at lokacin da ta zo ƙila sai an ka ce mata a haka za a rushiki shin wai haka gadonki yake tun da kaga an cicciza shi ko kaga yanzu ba lallai ta gane shi ba sai an ka ce mata to yanzu haka gadonki yake ƙala sai ta ce ka annahu huwa lallai kamar ko shiya an gane ko eh sai ta ce kamar shiya din ku da ka haka za a shi haka gadonki yake sai ta ce lallai ka annahu huwa kamar shiya aka ce alfatu ta gane gadon walakin lamma lamma shabbahu laha da sun ka ce mata shin sun ka mata kabari sun ka ce wai ko kama hakan ga yake to shi yasa ta masa ta masa sai ta ba su amsa daidai da irin kar tambayar ta su din da ta ce lalle ka mako shi saboda kama inda ce mata sun kai shin wan ganan garon ki da kai tsaye za ta masa yankan hukunci ta ce lalle shi din to amma da ta musu haka nan sai sun ka mata wannan tambaya din sai ta ba su amsa daidai tambayar ta su ta ce lalle ka mako shi din Allah ya kwato shi yasa haka imamu shine shi ya kawo haka kuma ga shi ma imamu qurtubi shi ma ya kawo cewa watan bayan gashi abin da ya dan kara bata mamaki kuma wai ta kara ce masu lalle kamar shi din saboda ita ta tabbatar da da da ta buro shi din cikin matakan tsaro yake an sa gida gado a cikin daki ɗaya ɗaya guda bakwai kuma kowane kofa tana da marhi an kukulle ta ko ina kuma gashi an an tsare kuma amma kuma sai gashi kuma ta ganshi nan wani gaban annabi sulaiman yanzu kaga ta yi mamaki kenan to shine sai shi ikilma ya ce ka ya ce ai tana da matuƙar hikima ƙwarai da gaske saboda sanadiyar wanga abin da ta yi inda an ka tambaye ta wai haka ganin ki yake ita ma ta ba su amsa din daidai da yadda sun kai ne kaga an tabbatar da mai hankali shi kenan ko kaga yanzu tunda ya gane magana aljanu ƙarya ce suka kenan cewa eh watan tana da tabuwa hankali haka to to haka imamul qudbi shi ma ka wannan sannan kuma an ka tabbatar da cewa lalle ta gane shi din ne kurun amma dai kawai ta dace musu haka nan ne kurun dan dai kai saboda sun riga sun yi mata irin wannan tambaye ne shi addini ne to shi yasa sai ta ce musu lalle ka annahu lalle ka makoshi ya eh eh ka ta gaba to bayan bayan ta ta yi musu wannan ne tasbi wannan kamantawa din da sun ka tambaye ta haka za a shiki din ta amsa musu da cewa eh lalle ka makoshiya to shine daga nan sai annabi Sulaimanu alaihi salam sai yake cewa ai wa utun ilma min qabliha mu ko da ma an riga an ba mu ilimi da ma tun kamin ta ai wa kunna muslimi da kuma mu mun kasance da ba musulmi ne mun miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala tun a wancan lokacin saboda haka akhbar ha Sulaimanu annabi Sulaimanu ya ba ta labarin annallaha a'dahu ilman lalle Allah ya bashi sani da ilimi bi isa li hazal arshi da cewa wanga gadon zai sadu zuwa gare shi din qabla wasuliha kamin zuwan ta nan inda yake din to saboda haka wasaddaha sai yake cewa sai Allah madai sai yake cewa saddaha ma kanat ta'budu abunda ta kasance tana bauta ma ya toshe ta ya hana ta min dunillahi wanda ba Allah ba ya hana ta ta bauta ma Allah din innaha kana saboda ita ta kasance min qaumin kafirin daga cikin mutane kafirai sannan wasu kuma sun ka ce wasaddaha watan kaga na an ce wasar da haɗin zai ɗauka cewa ma kana ta abu da abubuwan da take bauta ma ma'ana wai rana da tauraron da take bauta ma din sun hana ta da su bauta ma Allah wasu kuma suka ce wasar da shi annabi Sulaimanu yanzu shine ya hana ta da ta bauta ma shine wasar da ha Sulaiman shi annabi Sulaiman shine wanda yake ya wato ya toshe ta ya hana ta amma kana ta abu ta bar bauta ma abin da take bauta ma din da tauraron ne wasu kuma sun ka ce a Allah ne madaukin saki ma da kanshi wasar da shi Allah shine ya toshe ta ya hana ta amma kana sai sun ce za a kaddara an wuri an ma kana ta abudu daga barin abun da take bauta madin shine min dunillahi wanda ba Allah ba inna ha domin ita ta kasance can farko din kana ta zama min qaumin kafirin daga cikin mutane kafirai
ila laha udkhuli sarha balamma ra'ad balamma ra'ad hasbal ladad wa kadafat an saqiha قال إنه صرح ممرد من قوارير قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
to bayan wannan to sai aka zo tazzo kenan yanzu ana magana yanzu ta zo inda shi annabi annabi Sulaiman din kenan to shine yace to lokacin ta shigo ne kaga kuma can mun karanta ko cewa abin da ya faru ko sadda masu kawo kyauta su ma su ma yanzu kamin ta iso din haka annabi sulaiman ya sa an kai an ka tara dabbobi na ruwa kowace irin kalar dabba ta ruwa mai kyau yasa an ka tara su yasa an ka kawo dabbobi na tudu su ma wanda ba na ruwan ba ko waɗanda kala su ma yasa an ka kawo su sannan ya koma ya ba da umarni an ka kawo mashi ɗayan aljanu su ma don an ka aji gefe sannan ga gine-ginen da an ka kawata ko ina an gyara za kyau to tun na wurin kaga da za ta zuwa za ta isko kasaita ce ta mulki wanda ba irin nata din ba to shine lokacin ta shigo wurin sannan bayan wannan kuma sai ya ce to a tahi a gina mashi ya sa aljanu su mai wani gini an ka gina mai wani bene babba mai kyau shi ma wanda a ƙasa an ka mai ginin wanda ka san gilas in ka shigo haka kamar gilas hakan ga kuma ga ruwa suna gudu ta karkashi ne da kifaye da sauran ƙwarin ruwa suna ta yawo can suna wasannin su ga kujera ta shi kuma ya zo ya aza daga cikin ɗaki in ciki ɗin to sanda za ta iso kenan to shine lokacin da ta zo wurin to shine na Allah ya kawo mu labari din Allah ya ce falan mara atu lokacin ta ga shi wannan gini din wanda shi annabi Sulaiman ya sa an kai din hasibat hulujatan sai ta yi tsammanin kamar zurfin ruwa ne a wurin sai ta aza ruwa ne a wurin shine lamara lokacin da ta ga ta ta ta lamara atul ma a lokacin ta ga ruwa din ta ta zajaji a karkashin wannan gilas din zannat sai ta yi zaton cewa anna hadha baharun sai ta aza koko wani watan tabki ne koko gini a cikin ruwa din wa kashe fat an sa kai ha sai ta dan jaye abu ne ka sai zaka tsallaka ruwa ko sai ka dan jaye taggo ko sai ta ma haka an kai sai ta jaye a baya ta ko kuma taggo take sanye da sutura ta dai ma'ana dai sai ta dan jaye sutura ta ce din za ta wucewa din li ta huda hu domin ta watan kutsa sai ta tsallake ruwa din kala sai annabi sulaiman ya ce mata a ai innahu sarhun ai gini ne ai ba matsala bane ai gini ne wanda yake mumara da an shi kamar tiles hakan ga da sulbi da yawa ai gini ne wanda yake mai sulbi min kawari na karau ne an kai na na gilas ne ba komai wuce ke kaga tun na an yanke ta ko kaga tun na an yanke ta kaga nan tun na mai da ta ake nan makawaya cikin harka alaihi sallallahu alaihi to to kaga kaga tun nan ne ya wata annabi sulaimanu alaihi salamu ya mai da ita kamar bakawaya kenan tun da gashi ta shigo ta yi tsammanin ruwa ne har ta jaye suhayen ta za ta wucewa to sai aka ce a ina ai ba ruwa bane ai sarhu mu marudan ai wani gini ne wanda an kai wanda yake mai sulbi shahahi kawai min kawali da na gilas ne an kai kawai don aka shigo ba matsala ba ne to shi ne sannan sai ta shiga ita kuwa abinda bauta mamaki ta ga yanzu a ce ga ruwa ga kiwaye tana kallo suna gudu ai ta ga kasan dai in ba in ba ki in ba ruwa wurin nan ya za a ga hada kiwaye ciki ka gani da sauran kuma abubuwa kuma sannan mamakin ta kuma sai ta ga gashi tana ganin ruwa kuma ga kujera sai zane bisa ruwan ga a ci ya zane bisa ga kaga dole mai rama ya bada mamaki to shi yasa tun na wannan sai ta sallama sai ta gano kai lalle watan abun watan na daban ne kenan to shine kala sai ta ce rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi ba ta shiga kina wajen shigina sai take cewa ya Allah hakika ni kam na zalunci kaina bi ibadati garika da ni tabauta ma wani abu wanda ba kai ba ya ubangiji saboda haka lalle tabbas shekarun da ni can ina bauta wani abu wanda ba Allah ba wanda ba kai ba lalle na zalunci kaina saboda haka sai take cewa wa aslamtu yanzu kam na miƙa waya ma'a Sulaiman tare da Annabi Sulaimanu na miƙa waya lillahi ga Allah madaukin sarki rabbil alamin ubangijin talikai to shine sai ɗaya ta ce ta miƙa waya zuwa gare shi to anan shine aka ce kuma har yanzu wasu malaman sun ce yana daga cikin hikimar da ta sanya shi annabi yusuf annabi suleiman din ya ce ta ya sa an kai wanga gini din har ta zo ta yi tsammanin ruwa ne ta tsallaka har ta jaye wannan sutura ta din sai suka ce saboda lokacin kaga su aljanu sun bashi labari sun ce ai kawahuwanta tana kawa kamar na doki ko kuma kamar na jaki kuma tana da wannan gashin haka nan zara zara din to sai aka ce wannan abin da ya yi sai ta kware in za ta tsallaka kaga za ta ɗan janye ko kaga zai ga ƙahon nata kenan sai ya ga yadda suke ɗin ya gano shi sun faɗi gaskiya ko ƙarya ce suka yi kaga nan ma wani shi ma sai ya tabbatar da ƙarya ce suka yi tun daga shi kaga ta kware ta janye sutura ta ɗin ya ga ƙahon nata ya ga ƙahon ta lafiya da suke ashe ƙarya ce aljanu suka yi ba gaskiya ba ne to shine amma dai sai wasu malaman sun ce iyaka dai abinda an gari ta ɗin shine an kace tana da gashi ɗin da ƙawahuwa haka amma aka ce sai yasa an kai aljanu sun game wata hoda wanda sai ta aka ta shafa ga hoda shikenan kawai duk gashin sai ya zube shikenan kawai sai ya zama kawai fata cikin ta tsura kawai to wannan dai a takaice dai shine abin da ake cewa abin da ya faru kenan don haka ta tsallake watan ta ta watan ta zo wannan abin ya faru kuma ta miƙa waya zuwa gare shi sannan aka ce kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya kawo wato wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana cewa kanat bilqisu min ahsani nisa'il alamin da saqaini sai ce ta bilqisu dinan watan tana ta fi kowa daga cikin matan duniya gaba ɗaya ta fi su kyawun ƙwabri eh haka manzo Allah kisha ta fi su kyawun ƙwabri yace kuma wahiya min azwaji sulaimanu alaihi salam fil jannati kuma tana daga cikin matan annabi sulaiman aljanna din Allah sarki lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan magana din sai sai da aisha radiyallahu anha sai ta ce to yanzu manzo Allah haddani ta hini kyawun kauri to kaga kaga kenan ita ta ji kawai manzo Allah ya faɗi ya- ya kira wata mace kenan ko wanda ba ita ba ita da amma ta shi sai ta ce to haddani duk ta hini kyawun kauri kaga sai kishi kenan ko ya motsa kan a ce manzo Allah ya faɗi wata mace ta hita kyawun kenan to shine sai manzo Allah ya ce mata a'a ai anti hasanu anti hasanu saqaini min hafil jannati yace ya ka zo ta aljanna ke zaki ta kyawun qabri din haka imamul qurtubi ya kawo kuma yace imamul kushari shi ma ya kawo nan din to kaga wannan ne ita ta kawo magana ne saboda tana ganin cewa a ce ya za a kuma a ce wata amma kuma gashi adam zai faɗi wata mata kuma ta fi ta fi ta kyawun kwamni ciki ita ga ta tana kallo a to irin wannan kenan to sannan bayan wannan sai aka ce to bayan ta zo to shi kenan bayan sun gana ta zo ta miƙa zuwa gare shi to yanzu nan yana daga cikin ayoyin da muka cewa in kun ka duba suna tabbatar da addinin musulunci wata tsohon addini ne ba wai addini wanda yake sabo ba yanzu za ka ji mutane da suke ta kawo maganganu sai ka ji mutane yana cewa ai shi a wai su kaɗai ne a bisa ga hanya daidai saboda haka yanzu in ka zo ka kirawo mutane ka ce ka zo ka gwada masu sunna ka ɗora su bisa ga hanya ta daidai sai su ce abinda sun ka isko uwayen suna yi shi za su yi wai abinda ya kasu wai yan bid'a su kai haka nan sai su ce abinda sun ka isko uwayen su wai abinda mutum ya su suka so wai dole kai iyayen naka sai ka ce dubu su yi addini din ba saboda haka dole ka dawo kai ma ka yi tawaye wanda sun ka zama yan tawaye su ma to kaga ga kaida addinin musulunci ai ba ba cewa an kai ah, tsohon sabon addini bane a tsohon addini ne yanzu ba ku gani in mun ka dauko ah, tun daga annabi ibrahim ai kun ji irin abin da Allah yake ce mashi ko iz qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangiji ya ce ma annabi ibrahim ka miƙa waya zuwa ka musulunta ko sai ce qala aslamtu da rabbil alamin yace ai na miƙa waya zuwa ga ubangiji talakai kaga annabi ibrahim haka yake sannan kuma kaga can mun karanta shi ma cikin kisar annabi annabi ah, Musa alaihi salatu wassalamu shi ma da shi da fir'auna kaga shi ma abin da ya faru lokacin shi fir'auna sadda zai aka ga ruwa za su zai zai nutse cikin ruwa ai kaga ya nuna cewa zai musulunta ko sai yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina kaga ashe kenan shi ya shaidar da kenan annabi Musa shi musulmi ga musulunci ne kenan kira ne kenan ko kaga ashe kenan addinin musuluncin ba wai ga wasu ɗan zamani yanzu yake ba da makotan ga uwaye da kakanni kamata a gare shi don dama tuntuni dama shi an su sun hannunsu yake din sannan kuma a bayan wannan kaga shi kenan annabi Musa din yana gaya masu banu Isra'ila yana ce masu ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina in dai ku musulmin to ga Allah za ku dogara kaga addinin musulunci da ga ba yanzu da za a samu wasu sabbin matasa ba yanzu su ce su kadai su kai addini ba uwayensu ba su iya ba da kakanninsu ba wai wanda sun kai wanda sun kai tawaye sun kai ma uwayensu tawaye uwayensu da yan bid'a ne ba su iya addinin ba su kadai na iya limaman su ma haka nan ko fatiha ba su iya ba kasan duk haka ake ko to wai dole wai sai kowa zama haka nan wai wai in baka zo ka bi su ba wai kai sunanka kai dan bid'a ne kai an kira maka an ce a gwada maka hanya sai ka ce abin da ka isko bayan kana shi zaka yi wai dole sai ka zama dan tawaye da kai ma su suna ganin addinin musulunci watan sun aka a zo a mai da shi sabo yanzu to sannan bayan wannan in ka duba har yanzu in muka duba can ina ji suratul baqara ne ko ai zaka ga annabi yaquba ne ko wanda zai tara zaka wanda Allah ka bada labari am kuntum shuhada iz hadar yaquba al-maut lokacin da annabi yaquba zai zai rasu sai yake cewa yake ce yake ce ma ƴaƴan shi ya tara su yake ce musu mata abuduna min ba'di wai yanzu bayan na wuce mi za ku bota ma sun ka ce ayyana abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima ko wa isma'i eh wa ishaqa wa yaquba wa nahnu lahu muslimuna ko kaga wa nahnu lahu muslimuna suka ce za mu bauta ma Allah uwayenka ashe ana addini na uwaye da kakanni kenan ko a to ai sun ce ilaha abaika na uwayenka har da kakane sun haga ma annabi Ibrahim kuma ka gani to saboda haka ashe kenan addinin musulunci ga uwayen za ka shi kenan sannan in muka duba shi ma zaka ga annabi annabi Yusuf alaihi salam ai shi ma kaga yana magana ce yana yana addu'a na cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min tawil al-ahadith fadil samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wal hikni bis salihin kaga tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina musulmi kaga musulunci tsohon addini ne ba wai cewa an kai kocan kocan ga uwa da kakan aka gado ne sannan kuma can annabi Yusuf din har ga sai ka cewa inni tarakatu millata qaumin la yu'minu billahi na ba addinin mutanen ba su yi iman da Allah ba wata ba'atu yake cewa nabi wata ba'atu millata abaya yace nabi nabi addinin iyayena sai kawo su ibrahim su wasu masu zano su ɗin kaga kenan dai addinin dai na musulunci dai shi ma in ka ce duk wanda ya bi addinin musulunci na irin na uwaye ne da kakanni ne dan bid'a ne to su annabi Yusuf su ne sun ka faru ta kenan su annabi Yakuba zuri'a ta su ma haka nan kenan don ga su sun kai wannan magana din a yanzu dole sai ka zama dan tawaye kai ma irin su ha ba jama'a ai wannan ya ba zai yi ba a ce irin wannan rashin kunya ɗayan da su sun kai ba kuma kai ma sai ka zama irin wannan girman kai din ba wai dole yanzu sabon addini sai ka bi shi kuma ga aiko duk abin da yake sabon kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nari kuma kullu muhdathatin bid'a bid'a wa kullu bid'atin dalala ko to kaga ta ya za a yi misali a ce kuma wai yanzu sabon addini kaga yanzu tunda dai ba abin na uwaye da kakanni yanzu me wani iri kenan zabi sabo kenan ko tunda ai kaga na uwaye da kakanni shi ya tsoho ne ko to an ce ka abi shi saboda haka kaga kenan yanzu dole ka zo ka bi sabo kenan ka ka bi addini kenan na bid'a kenan ko addinin bid'a wanda za a kallon mai la ilaha illallah ana ce mishi mushriki kafiri ana kallon mai la ilaha ana ce mishi dan bid'a kai la ilaha dan ita mai ita mai kai dan bid'a ita la ilaha illallah ga kana kallon mai yawan istighfari ana ce mishi dan bid'a mushriki mai yawan yin salatu annabi shi dan bid'a mushriki dai wai shi wannan sabon addini shi za a bi sannan ka zama mutumin kirki gare shi to to ka gani ai abubuwa malam ga sunan malam nasu ba karewa suke ba ai harkokin malam ga sunan dai malam kawai sai hankali wai dole sai ka zo ka bi su to ka kaida dai addinin musulunci sannan kuma yanzu mun kaji wancan ne sai mu dawo yanzu shi daga hijira ma yanzu shekara nawa dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da tara ko da hijira ma yanzu muna shekara dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da tara to duk mu aji can su waɗancan annabawan dun da makocin Allah faɗa mu duk musulunci ne suka je inna dini inda Allah al-islam da makocin addinin musulunci na ma shine addini a wajen Allah kocan duk annabawan shine sun kai gaba ɗayan su to tun da haka ne yanzu ko da bakin hijira mun ka ɗauko kawowa yanzu yanzu don allah duk addini da ya shekara 1439 har yanzu a ce bai kuma hannun uwaye da kakanni ba kuma haba jama'a shekaru hakan ga dubu har da wani abu a ce har yanzu bai kuma hannun uwaye da kakanni ba kuma wai dole har yanzu dai hannun wasu matasa yake kaga abubuwan dai ne ga sunan dai wanda mutum ya zo ya taka kaba yana da cewa shi shine wanda yake bisa ga sunna alhali kuma ba haka lamarin yake ba a shi bisa ga bid'a da yake tsurarta kuma bid'o'in nan ga sunan birjit to yanzu misali irin abubuwan da muka bada misalai na yawan bid'a din misali yanzu ba wani tafsiri ne mutum ya zanna na hada wannan maganganun ba to a shi tafsirin shi ma bid'a ne shi ma na abu dan manzo Allah bai to ya zanna ga kujera ta ga ta Allah rama bai ana jawo baki na fasara manzo Allah bai wannan ba bid'a ce mana kwarai da gaske a ce gashi ga Allah rama yana jawo baki yana fasara ba ai shi ba to bid'a ce amma mu da yake mu mai da akwai bid'a mai kyau saboda haka mu gare mu ba mu da matsala amma su dai masu cewa kowace iri kullu bid'a kowace to ta tafsiri tana cikin bid'a ita ma sannan ban da wannan a dawo a salat tahajjudi da aka ita ma bid'a ce babu wanda isa ka maka hadisi gashi inda manzo Allah ka zo ana yana limanci ana salat tahajjudi baya bid'a ne shi ma din goma na kashi nan da aka yi shi bid'a ce babu shi a hadisi din to ina magana kuma mutum iyaka kila ma waki can ka in ba da kura ko ya ja masa wata aya cewa eh gashi na Allah cewa wa man ladhi fatahajjad bihi ko nafilatan laka to wannan aya manzo Allah shi kadai Allah yake magana da shi ya shi kadai ne yake magana ce ka tashi kai kokari kai sallah cikin ciki nafila tallaka aka ce kuma kai wajibi ne an wajibta maka rika yin wannan din annabi dai ake da shi wurin ba a ruwaito kuma ya jam'i da sahabbai na musu ba in kuma an ruwaito a kawo mana hadisi ina yake war ruwaito shi ba shi kaga kenan bidoyin su ma suna da yawa kuma gashi duk ana yi go da mu da su go duk ana sallar tahajjudi cikin ramadan din sannan sallah ta tarawih ita ma wannan duk bid'a ce ita ma dan zaba na manzo Allah ba a yin ta ita ma an ce so guda manzo Allah ta yin sallah ya farko hito sahabbai suna jin labarin manzo Allah ya to ayi sallar tarawihi kuwa shekara sai jama'a sun kadan ƙara yawa he da jiya ah ko da an ka saki wannan kuma shi ma kuwa shekara sai jama'a da ya hito sai ya ga mutanen jiya sun yi yawa saboda wani ya ji labarin annabi ya hito jiya ayi sallah tare da shi ya limanci ayi sallah ko da an ka saki dawowa to ga na uku jama'a masallaci ya ce kadam duk wanda bai ji ba ya ji labarin jiya manzo Allah ya hito ayi sallah masallaci tare da shi to masallaci ya ce kuma manzo Allah sai ki hitowa shi kuma sallallahu alaihi wasallama sai bayan daga baya da ya fito da asuba sannan suka tambaya ta ayyar rasulullahi ai jiya mun zanna mun ta jira kai to ai sallah baka hito ba sai ce na ai abinda yasa saboda ina gudun kada in rika hito ana yin sallah na a farlanta muku ita shi yasa sai ya bari to shikenan ba ƙara sallar tarawih ba kowa sai da ta yi sallah duk ko nawa ya ka iyawa duk abinda ka ga na ban nafila ka zo kai sallah ka kowa ɗaya ɗaya shi kaɗai ka yi kowa ta shi ta ta shikenan ba ƙara ba har manzo Allah ba duniya sai da na abubakar shi ma ya hau halifanci har ya gama halifancin na shi gaba ɗaya shi ma kowa shi kaɗai ka sallah sai ba a sallar tarawih jami'i sai lokacin sai da na umaru radallahu anhu ya shigo masallaci sai isko jama'a ana ta sallah kowa na ta kokari ne kamar da an ka saba da kowa shi kaɗai din duk abu ya dan bashi shawara ya ga jama'a ko ina hululu ana ta yi sai ce ka amma ko kamata ya dai in samu ku liman ko sai aka ce sai ya naɗa ubayyu bin ka'abin ya ce ka zo ka zanki musu limanci ana yin sallar tare to sai ya sa su limanci amma shi ba ya bi ba da shi aka yi ba shi sai ya ta shi kuma saboda haka aka zo bayan an kwana biyu ko zuwa kwana uku shi ma sai ya hito ya to isko sallah ta kan kama jama'a ko ina masallaci ya ce ka dam sallah ɗaya ka ce zashawa tare da limamin sai yana ta yi din sai ce ka ai, ni'matul bid'atu hazihi eh sai- sai ce ma da ladawa gabe da da nake kiru inji sai da umaru ka kaga kenan sai da umaru ya ba ta- sallar tarawih da sunan bid'a kenan kai in ka ce ba bid'a bace kai wata kuskure ma to shi da ya ce mata bid'a kuma mun yarda da magana ta bisa ga taka so miliyan saboda haka shi sai da umaru ya ce bid'a ce kai yanzu ko ka ce mana ba bid'a bace ba za mu yadda ba in ka diba shi Usman dan Fodo a cikin Ihya Sunna shi ma radiyallahu anhu zaka ga cewa cikin misalai na bid'o'i masu kyau ya kawo ta saboda shi ma ya yarda da akwai bid'a mai kyau akwai mara kyau shi Usman dan Fodo ba amma kai suna ta ƙarya sun yarda da shi alhali ba gaskiya bane kuma in gaskiya ne wanda yace bid'a akwai mai kyau akwai mara kyau so yarda da haka ne don shi ya cewa ya kala biyar ce ma bid'a amma duk gaba ɗaya biyan ma ya kakkasa su shi ma kai ne kuma maganganun malamai na gaba da shi ne ya ɗauko ya kawo hujjoji shi ma saboda haka tana daga cikin wanda ya kawo bid'a ne kaga in haka ne sallar tarawih ita ma bid'a ce in dai sai abin da ya zo ga sunna wanda annabi ya kai da kai ne kaka yi to kaka ƙara sallar tarawih shi ma sannan bayan wannan kuma a dawo ko da ga irin hai- aiki da aka yi irin na ginin masallaci din nan ma ai ba ba wannan dun na bid'a ne yanzu Ha? to ai masallacin manzo Allah ba ginin siminti bane ba bi- sai ka ji sun ana cewa wai duk abin da zaka yi don ka samu lada in kai shi na bid'a shi aka nuhi wannan abin ba- ba- ba a so to da Allah sallallahu alaihi wasallam don me suka yanta don samu zunubi ko don samu lada to sannan shi tafsirin da suka don don lada ko ko don zunubi shi ma sannan shi masallaci da aka zo a kawata a mai ginin zamani shi ma eh, na siminti da fenti da fankoki da silin da kuma a mai wayarin da kuma sauran daɓe na ƙasa fulo kenan ko a kawo kafe kafe a shimfiɗe duk ga sunan komi a gyara da spiku da komi a sanya duk don me suka yi don a samu lada ko don zunubi ganin suka hadu su zama da an kai to amma duk bid'a ce duk manzo Allah masallaci ne gaba ɗaya bai da wadannan masallaci manzo Allah ba da henti ba ya da ah, fanka ba ya da kuma silin ba ya da abun nan ne ya shifida ƙasa ga ƙasa ne suka yin sallar su Ha- har ma zaka ji ana cewa wani hadisi yana bada labarin kai manzo Allah sallama cewa yayi sujada an yi ruwa duk an ga goshi ne har ƙasa duk ta dan ba ta ta liƙe mai ga goshi haka ga gurin sujada don haka gane ga ƙasa kan sujada ba ga siminti ya kai ta ba balle ga kafin ba to kaga duk bid'a ce kenan amma kuma sai a zo a tarjima da mutum ai duk yan bid'a ne kuma alhali shi ma cikin take dungu dungu duk yan bid'a ne duk gaba ɗaya shi yasa ba mai sha duk inda ka ja magana kowa dan bid'a ne amma mutum da mai da akwai mai kyau akwai mai kyau mu ba mu da matsala mu ina yawan dana ta ta to kaga ta irin wannan ne ba duk ba shi sannan yan ma an ka kula ba yanzu ba ku gani haka wani abu ne da ya zo yanzu ai kaga ana cewa ma ba sai an yi ladan ba ko haka suke cewa ko kaga ba sai an yi ladan ba saboda haka liman abin da aka bukata shi aka so ya daga murya sai kowa ya jiya to yanzu ko tun daga laspika ai kaga ba sai an sa wai tun daga bid'a koko to ana su ga bid'a ce koko to saboda haka kaga kenan yanzu bid'a ma ta karanta ne to ka gani sannan kuma kaga gashi kaga sannan gashi kuma wato a lokacin kuma ai an san an san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah ko wanda ya sa ah, sayyidina Abubakar ya zo yana sallah tare da shi din shi sai manzo Allah ya ce masa yana baka ya tsaya kusa gare shi saboda lokacin bai da lafiya in yayi kabbara shi sai da na abubakar din in ya ji kabbara shi sai ya kabbara kwarai sauran jama'a sai su jiya ya yi miki nan ya yi ladan ciki nan kuku kaga shi annabi yana yi can shi kuma sai yana faɗi kwarai shi kuma yana ji hadisi tabbatacce kuma ingantacce amma yau kaga kenan tun to in haka ne da kenan yanzu ladanci ya zama sunna kenan ko yau ga bid'a amma ta kawar da sunna tunda an samu laspika don haka ga ko can daga murya aka so ta lima ai ko can tunda ga laspika yanzu ko ba a sa ladan din ba ai kuma gashi shi kuma sai na abubakar can ya ma maza Allah ladanci kaga yau kenan bid'a ta kawar da sunna ma kenan ya an ka zo an ka tabi sai ka ga mutum ya zo ta kirari shi kaza kaza kuma alhali ba haka lamarin yake ba abubuwan ga sunan biji wanda aka ce na bidoyin masallacin manzo Allah haka yake wanda kasa haka an yi ruwa haka da kunnuwan abin da dabino sune an ka ebo da sune an ka ruruhi an ka yi ruwa da shi masallacin manzo Allah haka ne yake amma yanzu gago ka to ka kawata masallaci zai sha ko ina har alfahari kake wa masallacin kamar in yi na kowa kyau amma kuma sai ka zo ka ci kuma duk da bid'a kuma bid'a ce ba to saboda haka shi yasa abubuwan duk ga sunan biji a tashi zaka ta wurin aikin hajji shi ma dole ka yi bid'o'in ko ha to ai kaga dole yanzu zaka ta ba kai wa da manzo Allah in gaskiya ne kai wa da annabi yi manzo Allah bai taba zuwa aikin hajji bisa bisa jirgin sama ba sai dai ya hau ko raƙumi ko ya hau doki kai ma su wadda dai ka auka ta wurin aikin hajji mu tabbatar da ahlus sunna ne kai na gaskiya din haka ya kamata muna ka gani sannan ko balle ma har ya zo kila sai an mai allura a yaba so a yi ga sunan a tayi waɗannan abubuwa dai ga sunan ka gani to duk manzo Allah bai san da wannan ba shi duk bid'a ne kuma wai aiki ne za a yi na- na- na ibada ko abin da sani ka bada misali na aikin ibada don saboda ya zama na ibada don su san cewa cikin addini ne sannan ga sunan duk bijin irin wannan din kaga gashi aikin haji ne haka manzo Allah yake ne din duk komai da komai zaka isko gashi nan dai waɗanda zaka isko manzo Allah ga wanda yayi amma kuma yanzu an sa a bisa goje amma tun da dai bai hana ba shi kenan mu ga ma kaida mu ka ce annabi ya hana shi a hujja da ba in annabi an yi abun gaban shi ya ce wani abun bai da kyau to magana ta kare ko dan kuma ka ai irin yanda malama shi dan rabauci radiyallahu anhu suka taɓa magana da wani daga cikin shugaban irin wannan sai ya ce ai wai sai shewa yake ce mashi yanzu ka gani abubuwan da kake ta magana cewa ba su da kyawu dinnan dalika ba su da kyawu su mu wani menene ya ce to ai kaga fa inda Allah ne ya ce ba su da kyawu da mun gani cikin Qur'ani ba tunda dai mun ga komai Allah ya faɗa mana haramun ne hurma alaikum lil maitatu wad damu wala man hakkum yace duk Allah ya haramta mana suwa hurma alaikum ummahatukum wa akhwatukum su ma duk mata su ma duk Allah ya faɗa wanda ya haramta duk abinda dai an ka ci haramun yace duk Allah ya faɗa mana amma sai da ciki bamu ga inda Allah ya ce ya haramta mawlidi ba ba magana ta ce ya haramta kuma wata dalika ko menene ba sai ce mai ato ai abin da yasa ai sannan ba su zo bane shi a dalili sai ya ce mai Allah sarki yanzu kenan Allah ma bai san za a yi sunan gaba ba shi yasa bai hode su ba kenan ko kaga kenan Allah ma bai san gaba ba kenan ko a to ana cewa ne bai san gaba kaga yanzu Allah ma an wuce ya ce bai sani ba kenan to kaga ni shi ko Allah duk abin da za a yi tun harkon duniya ba ba Allah subhanahu wataala da kanshi ba a'a manzo Allah ma da kanshi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da duk abin da zai faru ya ce duk Allah ya sanar shi za mu kai ga magana akan gaba da insha Allah za mu ji su ya faɗi cewa tun daga wancan lokaci har tashin kiyama ya ce komi Allah ya gwada mai ya san shi duk abin da zai faru ya sani to balle Allah yanzu a ce duk bai san wani gaban da za a yi suna gaba shi yasa bai haramta su ba kai su ba Allah ya Allah ya sauki to wannan dai a takaice kaga addinin musulunci tsohon addini ne ga uwaye da kakanni ake gado shi to karshe dai wannan abin da ya faru kenan annabi Sulaimanu ya zo ta musulunta zuwa gare shi dan aka ci sannan kuma sai ya aure ta an ka ce amma sai ya bata can ta ci gaba da mulkin ta a can gare saba din can ya bata ta ci gaba da mulkin ta bayan aka ce amma yana zuwa can take duk wata yana zuwa ta sai ya kwana uku wajenta har ma imam al-qurtubi ya kawo cewa sai ta haihu dan da shi ya ya same suna dawudu sunan baban shi kenan ko eh to amma sai aka ce amma yaron sai ya zama rasuwa yayin shi kuma yana karami to shi yasa sai za aka ce abin da ya faru kenan ya aure ta ya bata can asaba din amma har nan imam al-qurtubi ya ta kokarin kawo fiqh to yanzu kenan ya halatta mace ta yi shugabanci tun da gashi shi annabi sulaimanu ya bata bisa ga mulkin ta to to shine aka cewa to amma kuma shi manzo Allah sallama ga nashi shari'a din ai yayi bayanin cewa mace ba za ta yi shugabanci ba eh saboda haka mace ba za ta yi shugabanci na irin wannan ba don haka sai dai wanda ba musulmi ba ta ne zakarin suna yadda ya mace tana shugaban kasa da sauran abubuwa daban-daban to saboda haka ka'ida dai ba za su yi ba su mata din to amma dai nan dai a takaice abin da ya faru kenan yana jin da yake kuma lokaci yayi kamata ya mu kwanan nan sai gobe sai mu tashi farkon kisar annabi salihu alaihi salatu wassalamu saboda lokaci ya zama kwana anan insha Allah ta da fata yadda muka daidai Allah ya karba muna kurakurun kuma Allah ya yafi muna wannan ruwan Allah ya ba mu ya bafi mu da mu zai bafi gyara wani iri ne akwai to wani ko wata to wani ba Allah ne ya aiko da littafi hizo goma na tafsirin jalalai ne hizo goma daga cikin dama ko suna iba daga cikin suna suna hiftarwa to hizo goma ne na tafsirin jalalai ne a ya aiko da shi daga to Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya karba Allah biya dukkan bukatun mana alkhairi baki daya dukkanin masu a bukatun mana alkhairi muna fata Allah biya muna dukkanin masu neman addu'a akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san bukatun ko Allah biya mashi alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin jama'a da suka taru a wannan wuri Allah ya san bukatun kowa Allah biya mana kowa bukatun alkhairi masu neman addu'a akan marasa lafiyar su na gida Allah ba su lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya masu neman addu'a akan kasuwancin su da manoma da masu na'uyin na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati da kuma masu zuwa anguwa da ɗalibai gaba ɗayan su mana addu'a Allah ma kowa jagora Allah ya sanya ma kowa albarka cikin abin da yake yi mata masu cikin nasu ba muna masu addu'a Allah sauke su lafiya cikin sauki ba tare da wahala ba alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya mu daga cikin dake wanda yake wata a cikin wannan wata albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antal lahu la ilaha illa antal ahadu samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma rafa'a 'anil jahda wal ju'a wal 'urya wa kashif 'anna min البلاء ما لا كشف جرك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين